قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyu a wannan sura mai albarka suratul dariyat sura ta hamsin da ɗayan ta faro irge daga sama za mu tashi darasi na hamsin da na uku a wannan sura mai albarka a wannan masallaci mai albarka na zera da ke kundilar zuros za mu tashi aya ta satin da wuce mun cike aya ta arba'in da shida wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin yau za mu tashi aya ta hamsin da bakwai arba'in da bakwai muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Allah maɗaukacin sarki ya ce wasu sama'a Allah maɗaukacin sarki ya ce ita ma sama da kuke kallo banainaha Allah ya ce mun gina ta bi aidin da ƙarfi wa inna la musiyun lallai mu masu yalwa yalwatawa ne wal arba aka ita ma aka safa rasnaha mun shimfiɗa ta fa ni'mal mahidun madalla da masu shimfiɗawa wato madalla da Allah maɗaukacin sarki wa min kulli shay'in kowanne abu da kake ji da gani da wanda ba ka gani kalakana zauje Allah yake mun halicce su guda biyu ne la'allakum tadhakkarun dan ku zanto masu tintintini mala yake ya qulu ta'ala munabbihan ala khalqil alamin ulwi was-sufli Allah madaukakin sarki yana magana akan yana faɗakarwa don gani da halittar da yi ta sama da ƙasa domin ya ce wasa ma'a banainaha أي جعلناها سقفا محفوظا والسماء وجعلناها سقفا محفوظا haka mun sanya sama ta zanto rufi wanda yake abin kiyayewa rafi'an kuma madaukaki bi aidin aidi kowa aka Abdullahi da Abbas da Mujahid da Qatada da Imam Sauri Sufyan Sauri suka ce bi aidin yani bi kowa wa inna la muti'un ay qad wasana arja'aha Allah yake lallai mun yalwata ta sannin sama wa rafa'naha bi ghairi amali sannan mun tsalla sama ba tare da duraku ba hatta ta kallat kama yi hatta tabbata kama yadda kuke kallanta haka wal arda farasnaha sannan haka nan wato al ard ita ma kasa farasnaha mun shimfida ta ai ja'alnaha firashan lil makhluqat mun sanya ta ta zama shimfida ga halittu wa ni'mal mahidun ma dalla da masu shimfidawa ai ma dalla da Allah madaukakin sarki wani malami yace an gaishe ka Allah wato ma dalla da masu shimfidawa to kaman ma da ake magana kaman sosai ba wanda kake hanguwa ba muna kamar Yusuf ne muna muna mun yi karatu ta biyu a baya mun yi bayani akan sama karatu amali da yau ne wallahi da muke bayani akan sama cewa yadda Allah madaukakin sarki da yake lahu mulku samawati wal ard Allah shi yake da mulkin sammai da kasai muna bayani akan sama cewa shin Allah ya tambaya kun taba ganin sama ta tsili ko ta zagi idan ji um dan science ne bayan mun mun yi sallah sai zo yake mu to ana cewa akwai wajen laya saboda haka kuma an ce sa- sama ba ta zage nace to Allah ya fata malam leya ba ka ce nace kuma wannan ozon leya ana magana akan gaji mari ne ba sama ba saboda Allah yake ba abin da ke tana nan ba abin da ke ka zo ka tambaye su su wanda suke karanta muku yan yan science din za a gaya ma wato gaji mariya wannan da kake kallo ba sama ba ce ba sama ba ce gaji mariya kake gani sama tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu da zai shekara ɗari biyar. To, shi kansa ‘yan sanda da bidiyo da ababiyo in suka ce za su kafin su je sun rujiddiki. Ba ‘yan sanda ne ga abuwan nan ya mutsatsa, shi ne ko, ke sau da haka ko shi ya ce za su kafin ya ce. Kafin ya je inda za su ya mutu, shekara ɗari biyar aka ce. Daga ta biyu zuwa ta uku haka. Saboda haka sha'anin da Allah madaukakin sarki ya faɗa akan sama shi sa muke faɗa wanda ya karanta sayin ka ba ta yi ba kowa sanin Allah domin wani yanayi ake gaya ma wanda kawai imani da gaibi ne yake wato tabbatar da shi cewa ka yarda lallai ka yarda to amma shi ya yi tambayar ne saboda ba wai ya yarda ba amma ana gaya mutum da shi sayin tafi yana karatu a a jami'ar Bauchi tambayar ta yi ma'ana sosai amma dai wato magana da yake wato da suke cewa sai nake masa ai ba wannan zaman ba ce wajen ne ya fa aka ce ne na ka ce kamar abin da yake wata aikin tada ake magana a kai ba sama ba to wannan ta kaji mu ma muna gani yanzu sai kaga hayaki ne to yana rabuwa hayaki ne zai iya darewa amma ba sama ba ba sama ba to shi ne yake cewa wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun sai Allah yake wa min kulli shay'i ko da abu da kake ji da gani da wanda ba ka gani khalaqa khalaqa na zaujaina Allah yake ji muka alifi shi da kishiyarsa akai mace akai namiji akai wato sama ƙasa kudu arewa gabas yamma duk wani abu da kake ji ka gani yanzu idan ka dauki yadi in ba kai ba aure ba za ka iya sake ba sai an yi aure an samu zare da allura an ɗaura musu aure sannan sai kaga an yi ɗinki to duk abin da kake ji da gani aure ne insha Allah yake khalaqana zawjayn duk biyu ne la'allakum tadhakkarun dan ku zanto masu tuntunce ne domin ka biya ta ɗan gare ɗaya ba ta yiwa ba ta yiwa mutum yana so ya samu cikakken nutsuwa sai ya samu fatina ɗansa ya samu fatiha ɗinsa. To ai jami'a al-makhluqat azwaja. Gaba daya halittu mun san ya ci nau'i nau'i sama'un wa ardu shine magana da ni. Sama da ƙasa laylun wa nahar dare da wuni shamsun wa qamar rana da wata shi ke wuni wa barru wa bahar ɗan dauri da kuma ruwa wa biya'un wa zalam yake ga haske ga duhu wa imanin wa kufur sannan imani da kafirci mautin wa haya ga mutuwa ga rayuwa kun ga dai maganar da nake faɗa ko ji na faɗi da gurin karatun mu na umda cewa kai ka san cewa ba zai yi a ɗaukar baban wata a kai su matsalarka kai baban ke zauna ba shi baban wancan da ya yi ba abin da ya lokacin sa ne ya ƙari ko baban su bai tafi ba ana nan ana nan sai za ka tafi in baban ku bai tahuwa sai da haka wannan shine akwai mutuwa akwai rayuwa wa shiqa'un wa sa'ada sannan akwai farin ciki akwai kiciyarsa akwai aljanna akwai jannatun wa nar ga wuta ga aljanna hatta hayawanat malin ce har dabbobi ba da take gani wannan ba ta da kuma tsirrai kuma bibbi ne wani hada qala bisa Allah yake la'allakum tadhakkarun ko fa yi jinjin duniya amma dai wannan ba lalacewa ce ba ko eh yawa ita Allah madaukakin sarki yake la allakum tadhakkarun ko fa yi jinjin duniya ai ni ta'lamu anna al-khaliq wahid an yi haka idan ku san wanda ya halitta guda ɗaya ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya to shi da Allah ya kara gaba yake ni ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
na'am Allah madaukakin sarki yace fasiru ila Allah lallai ku ruga ku taho da gudu zuwa ga Allah madaukakin sarki inni lakum minhu nadhirun mubin lallai ni ni nuhu dangane da wannan alqur'anin da kuma jaza alkiyama da sha'anin Allah madaukakin sarki nadhiru ni ne gargadi ne a gare ku mubinin kuma mai bayyana gargadin Allah yake wala taj'alu ma Allah ilahan akhar kada ku sanya wa Allah madaukakin sarki kada ku sanya tare da Allah madaukakin sarki wa abun bautar daban Allah ba ya san shirka ana azna shirka ya ne shirka na hayo da su ga shirka masu shirka man ashraka fihi ba iya gaidi taraktuhu wa shirka Allah ya ce duk wanda ya hada da wani ya a wajen wato bauta zan bar shi da shirka da abin da yake shirka da inni lakum minhu nadhirun mubin lallai ni minu dangane da sha'anin alqur'ani da kuma wato tashi alkiyama da Allah madaukakin sarki na birun ni ne gargadi ne mubinin kuma mai bayyana gargadin shine fasiru ila Allah lalle ku ruga da gudu zuwa ga Allah madaukakin sarki ai in da'u ilai kowa ya fice da Allah shi sa kake cewa la man ja'a wa la man ja'a min ka illa ilai wa tamidu fi umurikum alayhi ku dogara da shi akan dukkan al'amuran inni lakum minhu nadirun mubin wala tajalu ma Allah ilahan akhar ai la tushriku bihi shay'an kar ku hada Allah da kowa da komai inni lakum minhu nadhirun mubin sai Allah yace كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم Allah yace kazalik kama haka ne ma atal ladina min qablihim babu waɗanda wato babu waɗanda suke kafin su wato min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ma atal ladina min qablihim min rasulin babu wani manzo da yazo wasu daga cikin su kafin ka ko kafin su min rasulin babu wata al'umma da manzo zo muka a baya illa qalu fa sai sai da suka ce masahiru makafi ne duk al'umma da ta wuce a baya kafin ka kowace al'umma aka turo manzo sai sun kira shi da makafi aw majnun ko kuma su ce masa mai tabin ka shine malamin suka ce aw bi ma'ana wa duk biyu ce fada illa qalu sahirun wa majnun ba sai sai sun gaya masa cewa ne bokanci ne matsaji ne kuma mai taɓin kani domin awon tana wakiltar akwai munawa ba tsakanin waɗannan conjunction ɗin a larabci waɗannan harafan na adadi kamar da Allah madaukakin sarki yake gaya mana sun makasat kulubuku min ba'di zalika fa hiya kal ijarati aw asaddu qatwa ay wa asaddu qatwa wa inna thumma qasat qulubukum min ba'di zalik Allah yake zukatanku suka tsoke bayan duk wa'azin da aka yi muku wanda kal hijara suka koma kamar duwatsu aw ashaddu qaswa aw adi ma'ana wa ashaddu qaswa ya zanto wato mafi tsananin kai kashewa ba mafi tsananin kai kashewa ba aw bace wa ashaddu qaswa nan ma illa qalu sahibun fa sai da suka ce mai tabin ka ne a madafi ne aw majnun kuma suka ce masa mai tabin ka ya Allah yake a tawasau bi kalmomin nan da suke faɗa mutane annabi Nuhu sun ga annabi Nuhu mutane annabi Hudu sun ga annabi Hudu mutane annabi Salih sun ga ba a tawasau bi wasiya take wa junan su don to kalmar iri daya kowane mai sai ce masa sahirin majnun wasiya aka yi ba wasiya aka yi ba ya Allah yake bal baruwan nan zance qaumun tajirhum qaumun su mutane ne tsagun masu wuce gona da iri duka me ya tabbatar ma da cewa ba wasiya ta ba domin ba wata al'umma da ta da wata babu wata al'umma da ta da wata misali da Allah ya ce wa mali wa uliku bi ruhin wa ma tamud fa uliku bi tadiya wa amma adu fa uliku bi ruhin bi ruhin tarsalin atiya sai sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل sai fahal tara lahum min baqiya kin ka ga da gowa a wanda aka halakar gaba ɗaya ba mai ka labari gaba ɗaya Allah ya halakar da shi za labarin wayannan mutanen da Allah yake halakarwa za ka yi a ciki in ba alqur'ani ka jiyo ba ko hadisi in ka faɗa sai ba sai ƙarya kai domin wa ya gaya ba a inda za ka ji labarin guri ɗaya ne ko biyu kawai ta wato a gurin alkuki ne na wahayi daga wannan mabukun da tawahi ake yi qur'ani ko ingantacce hadisi in ba sanan ka je to zamu ce ba mu yadda ba saboda labari ne da ba mu biya ba Allah ya ce wai gaba ɗaya ya halakar da adawa zai ce ba ko ɗaya ki kada zai baka labarin ne ba kuma ya faɗi iya abin da ka ji ki kada ya ka dora saboda haka lokai awa ɗaya da rabi kana labarin adawa sai a ce ai na ka ji kamuda da kace kun kai farwa goma wai biya ma irin wannan abubuwan da duk tasu ya ce ma anzalallahu bi hadin sunna ko a ce ma yayi girman gida ko kaza waye gaya ma kawai abin da Allah ya gaya ma cewa mutane ne manya duk mun ji wannan na tsarar kan mutane saboda haka saboda girman su suna iya zuwa wato katon dutse su rarake shi da hannu ba duka za a samu ko da hannu kawai sai kai ta hararowa barin ta aka yi kawai ta tuna girman Allah wanda yayi wannan halitta ya isa kawai ka dauka haka amma annabi adam da da Allah madaukakin sarki ya so ya ga ba sai yace ba zira'i 60 ne sai ka auna tunda so yake ka auna sai ka auna falwa ya nawa kenan shi ne kai ka ga shi an ga ba amma adawa kuma sannan idan kake da ka muje falwa ya kaza shi ta ma fa annabi adam din kuma kaida da annabi ya ga mana ba wanda zai fa annabi adam tsaho wannan ba ma'auni ne ba wanda ya fi shi tsaho tunda ka annabi adam ake ta raguwa har duniya ta kai raguwa yake yi saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura da shi a kiyaye to shine malai yake cewa ata wa saudi balu qaumun qawmun fatawalla anhu ka kaura kai gaban su kawai rabu da su amma an tafi malum kai ba abin zargi bane domin abin da ya kamata kai kai malai yake ya qulu ta'ala musalliyan li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kama qala laka haula'il musyrikun Allah madaukakin sarki yana faɗa yana kubutar da annabin sa annabi ya da mun Allah ya tabbata a gare kamar yadda ya fara akan wannan mushrikan cewa qala al mukazzibuna al awwaluna li rusulim kuma ana lallajin sa a kubutar da shi a lallace wanda suka kanyata manzanni a baya sun fada kadalika ma atallazina min qablihim la rasulun illa qalu sahirun aw majnun adawa sawi ai autaba adum ba'dan bi hadhihi al maqala shin kashin siyawa tashi labarin wannan zancen ba ya haka ba bal hum qaumun dagun ai lakin hum qaumun tugati su mutane ne masu ta gora da yi daga am inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya lokacin da ruwa ya turo so kenan shine ya kaga wuta gora da yi shine kagawa ai ta saba hakuluhum zukatan su dai sun yi kamar kekeniya da juna fa qala mutaakhiruhum kama qala mutaqaddimuhum na karfi ba ya ba sai ta faɗa ta bayyana na farko suka faɗa kitabat qulubu fatawalla anhum ay fa'adita anhum ya muhammad kai ya tsira shi ya kai annabin allah wa ma anta bi malum ay fa ma nalumuka ala zalik allah yake ba za mu zarge ka akan haka ba sai allah yake وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله يكي وذكر كلك وعدي فإن الذكرى دون سنة تروى تنفع المؤمنين تنع أنفان المؤمنين shi amfanin wa'azi kenan dama zuciyoyin mu kamar ba ta yin wayayi sai ana caji saboda haka idan ba ka caji zuciyarka da Qur'ani da maganganun Annabi alaihi salatu wasallam ko shakka babu dinna garkar gidanku za ka lalace inda garkar gidanku shi za aka ce musamman wato ɗaya da Allah madaukakin sarki ya ba ka yaya ya kamata ka samu ka ba su quality time wani bisayin ko da nake magana nan shi za ka ga da yawa wasu iyayen ba su da lokacin yayin ba su da lokaci ma'aikaci ne yana kayi shi a ta makaranta direbobi ne ke kai su ɗauko sannan idan ya dawo yana cikin aiki aikin nan kuma ko da yake yana shigowa zai ce da Allah kar a dame idan ya zauna ko kuma ko da yana gaban yaran to waya zai ta dannawa ba zai gane bane language kowa ba a yaransa yanzu ka ake samun babban babban gidi babban ko abin da muka gano a harkar karantawa yanzu da yawa iyaye ba su da lokacin ya'yan isa ba ka ba a samun gidi dan kiratarwar kalmomi ɗaya biyu da uba yake gayawa ɗa suna zama a zuciyarsa fiye da yadda wani zai gaya man na awa biyu kalma ɗaya biyu da za a zama yaji yana yawan gaya ƙacewa ƙaramar mai amana da gaskiya wannan kalma kawai ɗaya biyu duk abin da za ta yi saboda kaga a tsawon rayuwa ta kaza da kaza na shiga gobar na ya kaza ba abin da ya fitar da ni in ba wannan amanar ba wallahi yana zama akan zuciyar yaro amma za ka gani ko da ba wannan baka ba da lokaci duka ba Allah kan da ka tashi ɗauko yaro daga makaranta a wannan gabar fa akwai maganganu da ake so ka rika jefa ba yayin da za ka kai shi ko lokacin da za ka ɗauko shi ko za ku tafi masallaci kuna tabayyirar da kake da shi yana faɗa wasu kalmomi ana jefa kalmomi shi ne kwaliji tayin inda ake magana ko da yanzu ko yana samun wasu gaɓoɓi iyaye mata ba sa kun san cewa akwai yaran mata da da yawa da da yawa wata sai ta fara al'ada ta zo makaranta ta shiga wani yanayi za ku yi dabara a mai da ita gida ba wata bata ma sani ba wanda iyaye a da ba a haka saboda yadda take janta a jiki ta san an zo gabar da yanzu lallai ko da yaushe za ta iya fara al'ada amma yanzu yarinya na fara al'ada a adidi su sau saboda ba ta da alaƙa tsara tsakaninta da uwarta mahaifi ku akwai mahaifin da iyayen da da yawa iyaye maza da yanzu har ya auren da yansu zai iya gaya ma cewa shi bai taɓa siyan sani tarifai ba domin ba abin da ya shafe shi ne dole a ci samun matsaloli dole kan tarifai da duk wata ya kamata a budget ɗinka in ka je siyo kayan provision ka haɗa da shi domin ka san cewa ɗaka ba ƙanwar na na wajen ba ce tana al'ada saboda haka idan ne za ta yi amfani da yawa wasu yaran su suke so sun kuɗin da za su samar wa kansu wannan kuma kuskure ne in yake jefa yara mata cikin halaka su zama maroƙa sai su rika roƙon samari in ne ya kamata a tambaye da abubuwan da ake amfani da su to ka tuhume ta wallahi abin da ya zama wajibi na ta in ta tambaye ka ba faɗa za ta yi ba yi mata za ta yi yadda ta girma ta ɗaga to lalle wannan abubuwan kan in ba ka so yara su masu wannan gasu mar da kuɗe ja su rika kwarar kuwa in dai ba ka so su yi gaba da ita to ya kamata lalle ji buƙatar ta kai mata in ba ka wasu za su mata kuma magana su za ta ji wallahi ba za ta ji taka ba duk abin da ya gaya musu yankan da yake shi na credit yake ba da kuɗin da za a sha ice cream yake ba da kuɗin data da ne ke ware kuɗin century pad da kuɗin anko magana ta za ta ji ba taka ba in ka alaka da tana da su kala kala ATM ne daban-daban sun sa musu suna akwai First Bank akwai Jai ko suna akwai MTN akwai Glo duk sun sa wa samari suna haka domin tana faɗa cewa wanda service provider ɗin da suke saurin bayarwa shi ne in an samu an shiga ojanci a wuce za a kira ita ga ya kawo zai bari in kira MTN yanzu ya turo sabi din sa baya rawa ko bari in kira kaza yanzu zai na Allah kaza nake so sai ce to shi kenan san da nan zai tura ya kira baban su 200 Allah ko uwar sana ta fama goro na 200 ya ce wai da kuɗi wallahi baban zai fa na ba su 200 to yanzu ita wannan 2000 zai tura mata to kaga in ba ka so yanka ta fada hannun wayannan to yanzu to kana da alaka da ita alaka mai karfi wata ran na tambaya nace nace iyali na kin san me langon wato langon din wani a cikin yara nake kaza nake a shi wannan langon din ka physical test saboda yaron da aka dawo da daga ka dawo kana shiga gida ya ce da gudu ya yi tsalle ya rike ka to shine langwacin sa shine langwacin sa yana so in yi abu ya ga ka dauko shi a jiki nake wannan yare ne kuma ana rainon yaren ne ba wai sai ya girma ba tun yanzu akwai wanda yi yayi abin kirki wada kana koma aka gaya wa ka ci kawa da ka kyauta ka kyauta kwarai da gaske kai wannan murnar da za ka yi kaiwa za ka ji ta ƙara ma karkashi ko ya kai ba akwai wanda kuma bayan wannan kai to za ka ce to zan tuhuma da hakurin gobe wallahi sai ya ƙara yi ji ba za ka ga yau kuma haɓɓasa kaga shi ka gane cewa jif ne receiving jif shi ne language ɗinsa to kowane yaro sai ta fahimci shi a ƴaƴanka shi ne idan aka zo neman auren ta mace ce idan mai ɗabi'un kana iya tambaya haka tambaye shi me yasa kake son ta saboda ina son mai kaza da kaza da kaza sai ka gaya maka to a in zan samu ne akwai wancan ka je ka neme ta ka nemi wancan kanwarta irin wannan ɗabi'ar da kake nema ita ba ta ne domin ka kai ɗan ciki da wai na san bawan Allah da ya rasu ya kawo mana ƴaƴansa makaranta wani ya zo yana neman tsaye daga cikin su sai ya ji ta hanya ta yi masa sai na ce to tun da na gamsu da shi nake mu je muka je muka yi sallama da shi muka yi magana ya ba mana tabarma muna tsakar yake ba mu labari irin mazajiya ne da shi ne ta ba mu labari an gwagwarmaya iri-iri. To, ku malam to ka zo da jiki waye gani a cikin na ce wance. Sai ce, wance yake to sai biyo kansa. Mutane ne ba zo faran-faran ba ruwan su yake da jiki, ne za ka ce santa. Tambaye ta yau kenan. Shi ne ta sun yadda an fara yin tabi. Sai za ka ce santa. ya yi zama da yake wanda kai ne wani irin ɗabi'u kake so ya gaya mana wannan sai dariya sai ce da ma dai yanka ka nema domin ita ce wannan ɗabi'un da kake faɗa ita ce ta ce wannan ɗabi'u amma wance tana da zata kirkin amma ba su da abin da kake nema wannan yana so so ta ce ya yi ga ai da wani abu yace abu ɗaya ne ina da jarabi idan ka rage ce ita ita ma kuma tana son ka zan baka ita amma ina da sharadi Allah ya rantsa yake in ka sako ta kan wannan tsabiyar sai na yi shari'a da kai abin da ya bai ce yake tun da na biya ba ga ɗabi'a tana ɗabi'a yake in ka wallahi sai ba ma jira sai sai na daure ka ake yi wallahi sai na daure ka ruwa da kai kirji na ne to kaga irin wannan wannan ji ya bani karatun cewa ya san ƴaƴansa kuma ji ga duk suke da lafiya a gidajen sanin da dai mutu kenan ko wace tana aikin ta kaga in dai ba da ba hakkin kun ya riga ya yi ta zo ba ai kin yarda an yanke ba shi magana magana Jonathan ne kana fara cewa ji a Jonathan sai gwamnati ya zo da cewa ya dogara da Allah a nan ya dogara da Allah aka wani yawa Allah ya zo yake masa kaga maganin bare yake ai ya dogara ai malam ba ku kuke karanta da mu kaddara ba nake a nan ko na ta ana dangan ne ba kaddara ba an gaya ma cewa kai kariya ne da kariya ta ce wani nake illar ku kwatu din ke ni ta kenan nake amma gware yanzu a rabu da ya aure ne ko sai wannan abubuwan da ga suna fito ne mutum ya zuwa da su to ya kamata irin wannan dabi'un iyaye mu ga irin da su a rika jin kaya a ji ina yawan fada haihuwa ba dole ba ce amma kula da ɗaɗu da ni ba wanda yake ke kayan amma kula da in ka sake yazo wallahi dole ka kula da shi kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati in ba ka so kula da shi to mai da shi zai mai to sai da aka wayannan abubuwan suna da muhimmanci matuƙa a rayuwa isa ya zaka bayana ga ba Abdullahi dan Amr dan As da shi da Amr bin As sun tawo kamar abokai saboda an so gabar da yanzu dan baba wani wasu din suka dan su dauka su ya da kari ya ya aure da wuri ya haife shi da wuri shekara shekara ta da yawa shi mun ja faɗa wannan shekara ta da yawa shi in suka tawo da tsanyawa sun su jarin jiki ɗauka za ta yi wansa ne. So da haka wannan shi ne ko da yake ya kamata mu rika lura da shi mu tsara kulawa cewa in kana da ɗa to ka ja shi aji kalmomin ka da kake gaya mai yau da gobe ko bai shi mara amfani yanzu ba bayan baka nan za ki masa domin wasiya ne wannan shi ne to shi ne Allah wanda kucin sarki ya gaya mana cewa wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ko ka tunatarwa domin tunatarwa tana amfanar da mu'mini sai Allah yake وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah yake wa ma khalaqatul jinna ba ma halitti aljannu ba wal insa da mutane duk alif da lam din liste garatul jin da zan tabbatar ba da duka mutane duka aljannu saboda haka babu wani aljanni da zai zo ware shi wanda shi babu aljannu kashi biyu ne wa anna minna wa wa anna minna almuslimuna wa minna alqasimun akwai aljanna kafirai akwai musulmi yadda muke sannan a musulmin akwai mutanen kirki akwai wanda suke koma bayan haka wa anna min nasali auna wa minna duna dali kunna qara'ika kidala wai wani yazo ya ce ma akwai rawahani ya dara kaji kudin kaji ne rawahani kuma ai za a samu wani rawahani a cikin mu za a samu mu mutane don mun fi su daraja saboda haka maganar rawahani in kace mutumin kirki a aljanu sai mu ce kawai kace mutumin kirki a aljanu mu ma a cikin mutane mutumin kirki ake cewa shi ne kawai amma da ka dan fara wannan littafin ya yi dara za'a wani za a dan fara sai a ce ai kaza kaza kaza a yadda za a yi mana hisabi haka za a yi wa aljanu yadda Allah zai tsitsiye mu ya tambaye mu akan abin da ya aiko manzanni haka zai tambaye su wallahi wanda ta ga wanda yanayin yanzu da muke su ma aljanu a cikin ka akwai wanda suna nan yanzu sun tare aljanu ɗan uwan su ne musu karatu akwai kuma aljanin da shi ya san da sai zai yi karatun mutane kan ka gama ma ke yanzu akwai masu biyo mu karatu na aljanu na jin daɗin karatun ka duk inda ka je karatu sai ya bi ka je zauna yadda kuke sauraron karatu shi ma ya ji abubuwan domin sakon namu bai duka annabi ya je musu wa'azi a fili wa'azin ƙasa ya mutu aka cika saboda haka wannan shi ne Allah ya aiko mu zuwa ya aiko manzo zuwa gare mu kuma ya aiko zuwa gare su shi ga ga duk inda wa'azin ya zo to ya shafe mu kuma ya shafe su wannan shi ne ma khalaqatul jinna wa ma halitta aljanni ba dukkan nau'in aljanni wal insa da kuma mutane illa li abudun tirin su yi bauta to ne ke bauta al ibadatu hiya kullu ma yuhibbuhu Allah ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ibada ita ce duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi maganganu ne ko ayyuka na fili da na ƙoƙi wannan shi ne ibada ma'aunin ka kenan bawan Allah duk abin da bai hau wannan abin ba wa jinin ka ibada ba kawai wani ya gare ka dukkan ka ko muna kawai za ka riƙe duk da nake iya kullu ma yuhibbuhu Allah duk abin da Allah yake so ويرضاه كما يجري من الأقوال من المغنغني والأعمال da ayyuka al-zahirati na dini wal batila da na koyi wannan shine ma'ana ibada duk abin da kada ko bai haukan wannan ma'aunin ba dukkan sa tokar kai wannan shine ibada ba za ka zo da wani abu ka zo ka ce ibada kake yi ko kuma bai hau wannan ma'aunin ba ya da shi wannan shine ibada to Allah yake ba maliki mutum da aljanna sai dan su bauta mu illa bi ya'budu idan su mun bauta to shi da aka tashi bayan Allah ya faɗi wannan sai turowa zai koya ba domin ba da haka ba sai kowa ya abin da yake so wani yanzu ya ya sha ya ya sha lemon da yake ƙara kuzari in aka ce kowa ya yi ne zo sallar isha sai ya raka goma ne kuma ba shi dama yana da kantaci wani ko in ya zo da ƙarfe ɗaya ma wani kuma yake waje ba ba duk da samu wannan amma da yake Allah ya sa sharadi cewa in an zo sallar isha ya raka hudu raka ne farko fatiha da sura a bayyane ta biyu fatiha zalla a ɓoye wannan sharafi ne ta kai kake ibada zai ka kuma an aiko mai koya ba annabi ne ta zo islam da yuzu sai ya hauka min bari yake kallo kamar a yake muni usalli in sallah kuma ya doka ganna yi saboda haka idan ba kai irin wannan ba domin ƙa'idar ibada shi ne sai ta cika sharaɗi biyu Allah yake karba idan takmalat ya kai ne ko ana karɓar ta ne idan ta cika sharɗai guda biyu al-ikhlasu wal mutaba'a kan dan Allah kuma kai koyi da annabi kun kun ji wani model din shi ake koyi da shi ba kowa da yake yi da kansa ba Isa yake ba wani misali nake kaga abin da yake faruwa a ibada nake kamar abubuwa ne da ake kirkiro su a gaban gidanka ba wai ba ka a gaban gidanka ana nan ana nan ana nan ana nan sai zamani ya tsawo duk bayan kun mutu ko kun tsufa iyaye da kakanni sun tafi shekara hamsin baya sai a zo jikokin ku da yaya a rika rigima da su a ce da su ce wannan abun addini ne ne yasa domin sun taso suna yi ba su san san da aka fara ba kai ku a gaban idan ka aka fara ina ka zuwa na yi sai mamaki ya kama ka domin da ranka aka fara misalin da rawaji nake kamar hawa dala sai ai kaga hawa da la duk kai ka san cewa shekarun da aka fara wannan abu nace ana da ana nan shekaru suka yi tsawo su sai a rika juma da yara ka zo ki ai addini ruwan da yake ba addini bane to baya so annabi nace to irin wannan abubuwan a haka suke faruwa shi ke nan wani yanzu ne sun kiro abu ana ji ana gani ana ba shi dama to shi ma haka zai faru sai a zo a kan juma sai kuma ya zama addini to shi ne abin da yake faruwa da yawa akwai abubuwan da iyayen yanzu shekara hamsin sittin sun san cewa a gaban gidan su aka fara to amma yanzu ana rigima da wuta a kansa me yasa saboda tsawon zamani da ya ɗauko ai abin da ya faru da Allah da Abbas yake faɗa kenan cewa shirka inda aka ɗabbaka ta kenan asali ya buta da ya huka da nasara duk wayannan gida la tazarunna wadda wala suwa wala yabuta wa yauka wa nasara manyan malamai ne asalin masu bin Allah aka zo ana rana nan suna ana ta ba su labarin su sai ke ne ya raya mu ce ku yi hotunan su kawai ana yin hotunan suka ce ku ki dan yake ku sa a jikin kabarin don aka zo ka rika hararo na kabarin kuma ga surar ta kana gani daga baya wanda da zamani ya dawo su wanda suka zo daga baya ban san asali ba iska koma wuta musu kawai ne yau wannan abu shi ne abin da Imam Malik yake kira saddu zari'a a ce ta tsofa kwana kafin kwana ta baro irin wannan abubuwan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu sai Allah yake ma uridu minhum min rizqi ba ma bukatar wani arziki da gare shi duk da yi Allah yake ka ba shi komai ba wa ma uridu an yud'imun sai Allah wa kusin sai yake kuma ba mu nemi su ciyar da mu ba domin Allah la ya'kulu wa la yashrabu ba ya ci ba ya sha to shi abin da malai yake gaya mana anan cewa inna allaha shi ubangijin da ya faɗi wannan huwa razzaqu ba huwa raziqu ba shine mai yawan azurtawa bil quwwa ba bokin karfi almatini mai karfin gaske shine malai anan yake cewa ai ai inna ma khalaqtuhum wato li'amuruhum bi abadi la la la li ihtiyaji ilayhi na halittu bayi ne don umarce su da su bauta mun haka Abdullahi da Abbas yake ba don wata bukata gare su ba illa li ya'budu illa li yasiru bi ibadati taw'an aw karahan don su tabbata wajen bauta mun suna so ko ba sa so haka ibn jarir dawari yake illa li ibada imamu sudi yake min al ibadati ma yanfa'u wa min ma la yanfa'u Allah yake wa la yas'alu man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah in ka tambayi wayannan kafiran cewa waye ya halitta tambayi da kasai ya ce ma Allah ne aga min wa ibada a gurin kafirai wannan ibada ce wannan ke fa'u ba shi amma ba za su amfani su ba saboda suna shirka isa yake a ibada akwai ne amfani akwai mara amfani wace ce mara amfani fa ɗan kafirai cewa Allah shi ya saba da kasa ai a tauhidin rububiyya ne amma ba zai musu amfani ba ba su da amfani ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun eh babu Ahmad yana da ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud yace a qara ali Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni la ana raji bil quwwati al matin to annabi alaihi salatu wasalam ya karantar da ni cewa Allah shine mai azurtawa ma'abocin karfi da kuma wato karfi dai har yau Abu Dawud da Tirmidhi da Abu Dawud da Imam Tirmidhi sun rawaita hadisin yace Tirmidhi yace hadisin hasanun sahih ma'ana ayar annahu ta'ala khalaqal ibad liya'buduhu wahdahu la sharika la ba da ta shine Allah ya halitta bayi dan su bauta ba shi kadai ba shi da abokin tarayya kamar ada'ahu jazahu atammar jaza duk wanda ya bi Allah zai saka masa cikakken sakamako wa man asahu azabahu ashadda al'azab wanda ya saba masa kuma zai azabtar da shi mafi tsananin azaba wa akbar annahu ghayra mutajin ilayhi Allah ya bada labarin cewa ba ya bukata komai a gare shi bal humul fuqara wa ilayhi fi jami'i ahwalihim cewa su ne ma mabukata zuwa ga Allah madaukakin sarki cikin dukkan halayen fa huwa khaliquhum wa raziquhum domin shi Allah shi ya halice mu kuma shi ya zai yake azurta mu Imam Ahmad yana da ruwaya daga Abu Huraira annabi yana cewa qala Allah hadithul qudsi Allah yana cewa ya ibn adam tafarrad li ibadati am la atadruka jinan ka cika ka cika zuciyarka da bautata kama mai yabo wajen bauta zuwa gare ni kuma zan cika kirjinka da wadatar zuci su talaucin da ake ciki da halin da ake ciki sai ga Allah ya ba ka mafita wa tuddu faqrak in tofe ma talaucinka wa illa taf'alu wa illa taf'al fala tusarraka shughlan wa la tuddu faqrak idan kuma baka yi haka ba sai in tsale ka da shagaltar da kai da duniya ka dauka cewa wayan ka shi zai ba ka kuɗi domin ga wahala ce take ta ai kuɗi da ɗan dokokin fi kowa kuɗi a tunga domin wani ya shekara hamsin yana da ku kai ko yanzu shekara ka ishirin da biyu amma ga kada ya shaguna domin ga ga kawai kai ba shi ne yake shawa ba ba shi bane ba wahala ba ce Allah ya rarraza ku bil quwwatil matin shi yake bayarwa shi zai ga dama ya ce wani ke zama sai ka zama ba wani bane shi shi ne yake cewa to sai kuma tofe ba da nan sai yake kofar talaucin ka wace in baka da talaucin da Allah ya ɗauka wata rana wato annabi alayhi salatu wasalam imam Ahmad yana da ruwaya daga Abba wa Sawa ibn Khalid yayin Khalid tace annabi ya zo gurin mu huwa ya amalu amala aw ya yabni bana wato kana Abu Muawiya yana cikin aiki sai Abu Muawiya yace yasluhu sayan fa inna wa alayhi falamma faraga da alana wato muka zo muka tabi annabi alayhi salatu wasalam yana aiki sai muka taya shi in ji wayannan samarin su biyu sai abu muawiya yace wato fa inna wa alayhi falamma faraga da halana yayin da ya gaba yayin da aka gaba aikin sai yace la sai aka sai mana addu'a yace la sai aka min rizqi ma tahazzabat ru'usakuma kar ku taɓa yanke kauna daga arziki mutukar kanku yana motsi abin miji mutukar ba ku mutu ba to kawai ku ci gaba da nema kar ku yanke wato kauna fa innal insana taliduhu ummuhu ahmar laysa alayhi isra don mutum bai da sana wa haifarsa ne a matsayin kazan shiga ko da baki ya zama baki daga baya babu ko wani ba faro a jikin sa ba wani dabbar dabbari kuma yidi Allah ya rizquhu daga baya Allah madaukakin sarki ya baki gashi a jikin sa ya azurta shi daga jikin sa yayi kyau Allah ya baki hatta babu da zai rika sa a kuma ya bayar saboda haka sai ku yake kauna daga arziki Allah shi yake azantawa sai Allah yake ne fa innal ladina zalamu zanuban mithla zanubi ashabihim fala yasta'jilun na'am فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa fa inna lil ladina zalamu lallai waɗanda suka yi zalunci zanuban wato lallai wani zunubi ya tabbata kan yatla zanubi ashabi ila zunuban wato abokan su ƴan uwan su fala yasajilun saboda haka kada su gaggawa kada su gaggauto fala yasajilun ma za kada su gaggauto da azaba kamar yadda wancan na bayan su suka yi ai nasiban min al'azab kowanne duk waɗanda suka yi zalunci suna da rabo na azaba wannan ya shajiru da zalunci kada su gaggauto da cewa a gaggauto musu da azabar kamar yadda kafiran bayi suka yi to rabbana ajilna na kitana qabla yawmil hisab to su wayannan ana musu gargadi cewa kar ku gaggauto da taku azaba in dai zalimai ne ku ku bari inna allaha la yumli lil zalim hatta idza aqada lam yuflih Allah yana wa azzalimi wato zalala ran da ya tashi kama shi ba wanda ya ce kwace shi bai ce kwace ba saboda haka wannan shine fa inna lil ladina zalamu zanuban lallai ai nasiban min al'azab lallai wanda suke zalunci suna da wani yanki na azaba hitna zanubi ashabin irin yankin wato irin zirban ɗan uwansu na baya wala yasta'jilu to kace gaggauto ai fa yasta'jilu na zalik kace gaggauto da haka fa innahu waqi'un la muhala domin azaba akan su za ta tabbata ba makawa fawaidu lallai azaba ta tabbata lil ladina kafaru ga waɗanda suka yi kafirci min yawmi yawmin ladhi yu'adun a wurin nan da aka yi musu alƙawari a ni yawmal qiyamati rana al-qiyama saboda haka bai na gaggauto da azaba me kike ci na baka na zuba wannan shine karshen sura ta 51 abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladanka darasin da zamu koya a ragowar mintuna muna da ragowar minti hudu abin da muka fara a farko darasin wannan surar mun ji suran ta suratul zariyat amma da aka biya a farko sannan ta sauka ne a Makka gaba daya jerin saukar ta ita ce ta 66 tana da ayoyi 60 mun cike yanzu sannan jigon ta shine hakikanin wato mai azurtawa Allah yana gaya wa lallai shi ke azurtawa ba kowa ba darasi na shida Allah ya rubuta cikin sarki yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama. Saban ta Adam. Man kana halifan fa ya halif billahi aw bi yasmu. Aka aka fada. Wanda zai rantsuwa ya rantsi da Allah ko ya shiru. Amma kaga Allah yana rantsuwa da kowa komai da abin da ya ga dama. To shi ne yake to mu gane wannan. Na bakwai gaskiyar alkiyama. Cewa lallai alkiyama gaskiya ce akwai ta. Darasi na takwas shine sassautawar wato a'a ta sabawar maganganun mushrikai su akan kansu ba su da tabulwar da suke tafiya a kanta wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wasu ce wala shayiri mawaki wasu ce kaza wasu ce kaza sun ki tsaye da magana ɗaya sannan nasara shine ta kama sababi ne na shiga aljanna in dai mutum zai ji tsoron Allah madaukakin sarki to Allah zai kai shi aljanna sannan na goma sai ta aiki lallai sura tana koyar da mu kyauta ta aiki da yin abu dan Allah na sha dai kuma sura ta bayani akan falalar sallar dare inda Allah madaukakin sarki yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastajirun kuma tana bayani akan falalar istighfari babu wani aiki inda za ka gane falalar istighfari da muhimmancin sa sallah ba idan ka zo kai ka za sallah ba fa kallo za ka yi ba ba sallah kai tunda ka fara Allah kake kira amma idan ka gama sai ka istighfar to na ga wanda ba wannan ne ba ni ba ya wala ga wanda yaje zo na hira yayi hira da abokan da koyi sai misali min ba da aula domin wanda zai zai zarce min ba da aula bai kafaratul majlis domin sai ya shige ka kayya kafin ya kai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha domin karyar da kai a gurin ba za ta irgu wannan wani zancen tana yi ita ba ta san ƙarya take yi kuma haka za a ce to kaga kalin ba da aula wanda yayi sallah yana idarwa sai istighfar to kasu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to min ba da aula ji wanda yayi wani aiki yayi istighfar sannan na sha biyu ma sura tana koyar da mutu akar mutum ya rutu da aikinsa dan kana gun Allah ka dauka ina al'umuru bil khawatim eh ba girin girin ba to ne shine kullun karka roƙon Allah ka bari mun fada a baya sai na wuka jita baya tsunuwa kallon budurwa in yazo sai ya rabbana la tuzi quluba ba yi ta hareta na wa habla ya lil rizqa rahma imam malik yace har yau duniya zai dina ba saboda Allah ya gaya mana cewa annabi ya gaya mana cewa zuciya jijiyawa take tana tsakankanin akaji ar-rahman ya san Allah madaukakin sarki yau kallibu ha kai sai ta yana jiya shi yadda ya gada ba sai kai karo ka ya mai jijiya zukata ka tabbatar da zuciya ta akan binka kullun kai ka ga wa Allah ba wayan mu bane ai ba wayan mu bane idan na ga wannan ya yara da wasu matasa da suke mutuwa suna tarikin mutunci suna tufa ɗu tausayin su nake ji Allah domin mai sabo abin tausayi ne bai samu abin da yake yi ne zaka ji kalmomi na riga mutaka na faɗa saboda haka wannan shi ne kai ta roƙo shi ne za ka ta roƙo Allah don annabi ya gaya ma ƙarshen zamani za a zo mutum ya wayi gari da imani ya mata babu wallahi a zamanin muke domin za ka rika jin kalmomi marasa amfani kana jin su inda kana da karatu ko ya ka san duk kuma ana faɗa sannan sura ta gaya mana akan hikimar labaran mutanen baya an ba mu labaran adawa samuda mutanen annabi nuhu da quraiza da an gaya mana na sha hudu girman daraja annabi alaihi salatu wasalam an ƙara fito da girmansa na sha biyar kuma lallai haihuwa baiwa ce daga Allah mun ji a wannan sura baiwa ce Allah ya baka da to kai gode wa Allah hanyoyin gode wa Allah kuwa ba da wasu ce hanya uku ta farko shine ka gode a zuciya sannan abu na biyu ka faɗa da baki na uku kuma kai mu'amalanci abin da aka baka ta hanyar da Allah yake so wannan shine godiya ba wai kawai alhamdulillah ka koma kwanta ba ba haka ake godiya ba in dukiya ce sai ka sarrafa ta yadda Allah yake so in tsaro sai ka bi da shi yadda Allah yake so shine godiya amma ba haka ba da lafiyar kai wa Allah sannan mun ji lallai ya kamata a ce wato na sha shi da yi wa bako hidima wato sunna annabawa ce kuma ka fara mai hidimar kafin ma ka fara tuɗiye shi da tambayoyi a fara ba shi abin da zai ta nuna wa makewayi duk daga cikin wato ladabin ajiye bako kenan da ya zo kwana zai ta ce to ajiye kayan ka anan kaga nan makewayi ne shi ake fara nuna domin zai iya yiwa ya to ma yana jin ba sai ya tambaye ka ina ne makewayi ba in dai kwana zai ce to ba makewayi ajiye kayansa kuma za ka bubuɗa masa kaya ba ba ruwanka da kayansa yawwa to wannan shi ne sannan mun ji cewa na sha bakwai lallai luwaɗi babban laifi ne domin mun ji irin azabar da ake wa ɗan luwaɗi na sha takwas lallai tuhumar masu kawo gyara idan mutum yana ƙoƙarin mutane su zama mutanen kirki masu al'amuru bil ma'ruf wasu su koma gefe shi ta kulla musu shawara a je tsohuwar al'ada tun da ta haka ake yi in ya kace kana so a yi daidai to su za su zo kawai tunanin su ya za su yi ma shari ya za a yi ma shari ta karfin siya ai kaga ko lokacin rabu a hijiya za ku tuna daga daga baya kan su wannan matan da suke shirya wannan abubuwan ai da kan su yi kwamfesin cewa sai da su kai ma kawai sai da lokacin hijira tana da zafi zafi ne to duk wanda zai dauko wanda ya yi shi daga a ba ga yin bai yanzu ba ba ga yanzu da yan hotel yan hotel sun kai tsara an rufe bai shi irin wannan abubuwan da ya rufe a kawun ɗinki gaba a irin wannan ne in ya gyara na kai to wasu suna nan ba dare ba a rana ya da za su yi ma to dama duk shi kan gaba da amin daura ai ya san da wannan abu ya tsaya a gurin ka'ida ce in dai za ka shiga wannan gurin to lallai dai suna nan suna shiri ya za a shi ma shari akwai wanda za su biyo ta hanyar kuɗi za su biyo ma cewa ba za a tura ma wani kuɗi in ka karba aka ajiye statement of account din da maganganun da kuka yi aka recording sai a fito da shi a ce aikin hanci ake ba su kana bari jiya ta wuce ina yi ma sai ka yi takarar da to sai da haka wannan shi ne to duk wanda yake wannan gurin da ba ya san cewa kowa ya je rariya ya san latar da ruwa na sha takwas mummunan ƙarshe ga aljanumai duk azalimi mummunan ƙarshe yake na sha tara haɗarin girman kai da kuma wato tace gaskiya na ashirin a cikin darasin mun ji cewa kowane abu da Allah maɗaukacin sarki ya halitta shi lallai akwai hikima na halittar tasa sannan sura ta bayani akwai yadda Allah yake lallashin manzansa sannan na shi da bi manufar halittar ɗan adam yanzu muka biya wa maka laƙatul jinna ibada ce asalin shi ne ibada na ishirin da uku arziki lallai arziki na hannun Allah maɗaukakin sarki ishirin da hudu Allah ne mai wato tsananin ƙarfi na ƙarshe kuma lallai suna Allah guda ɗaya ce kan duk mai ƙaryata manzanni cewa sai Allah ya kunyata shi kuma ya halaka shi wannan shine abin da sura ta kunsa wannan da yayi addu'a bayan sallama muna godiya Allah madaukakin sarki ya biya ka da aljanna amin tare da kai malam da Allah menene fa'idar karantawa menene karantawa kuma fi suratul mulk eh a dinga yi a dinga yi masa salati don Allah madaukakin sarki mala a taimaka okay ko kuma a ko kuma a dinga yi masa salati bayan ya mutu kenan karanta masa suratul suratul mulk kamar in ban manta ba a suratul mulk maganar da take ba karanta wa mamaci bane shi mutum ne za mu zo muka zo kan sura mutum ne in yana biyawa a kan kansa za ta yi masa tasiri amma wani ya biya war gaskiya ban sani ba wani ya biya mata bayan ya mutu ko suratu suratul mulk ko surati yasin ban sani wani dalili da ya nuna za a yi haka ba shi ban sani ba eh ban sani ba a karanta masa kafin ya mutu shi ma ba ma anzar Allah wa jamin sultan ba wanda ya nili dalili da ya nuna za a bi ni abin da na sani shine mutum ya biya da kansa shi a kan kansa ya rika biyawa shi ne abin da na sani tun ba a manta ba kamar da muka zo suratul sajda sai da muka haɗo zuwa da suratul sajda da suratul mulk a cikin falalar yawa mun faɗi wannan amma a mutakilla a ce mutum an yi mutu a zo a biya ma ni ba taba sanin wata tura da ake biya ma mutum ya mutu ba ban tanta ba ilimi ko biyu ne zai iya yiwa akwai amma inda akwai muna buƙatar isnadi sai mu je mu karu amma ni ban sani ba gaskiya cewa an mutum ya mutu ana biya masa suratul mulk ko suratul yasin ko wani sura in ya mutu su wasu ma wani ma da na biya kawai ba da amsa cewa ya ayyuka kake kafa ma azo kana ga ya mun abuwan ce to duk wanda ya laifi a aya kaza za a bar kaza to kara ga ya mun faka ce ka shirya ya muka to ka shirya ka san me kai kai addu'a kake kai kai ba addu'a Allah ba dokokin sarki ya Allah dai kai yanzu kai da kake da rai kai kake da wannan dama cewa kai roƙa masa gafara da ceto a gurin Allah abin da za ka yi maka nema masa gafara da ceto domin kai kake da rai yanzu shi yanzu ne ne ba sai yake Allah wanda kuke zarki ya tsara ba shi mulki ta yanka ko bi ya dawo ka ga wani abin da zai hatta ka baki yake to waye ubangiji dawo da muka ga abin da zan da za ka yi to banda nan waya wallahi dan da waya ne awa da nan da biyo yana dan da waya awa da yana kallon ban ko kuma yanzu yana cewa ba shi mulki din zai dawo a ga abin da zai da za ka yi abin da za ka yi saboda haka kawai mutum zai dage wa Allah wai sai ba Allah wai jira kake kana nan kana jira wai ka mutu wani ya ba su rasul mulki malamin za ka yi da kanka kai yawa kan ba ka da fiji wai ka jira wai kana jira wani wai ka mutu wani zai in za ka yi da kanka to Allah ka ne in kana illa ba sa wa anna sa'ayhu thumma yujzahu jazaa al-awfa ai duk abin da za a yi ma to wato rakiya saba'in da biyar tamanin bisa ɗari na ka ne ishirin ne kawai za a yi ma kan biyar da rikan bayan Allah kun ji manufar halitta ko illa ya abudu ita kuma ibada wani baya wa wani yanzu biyar rashin lafiyar da baya kunce yake duk wanda ya kai mataki ya kai ta kai masa Allah in za a yi wani wani abu ai sallah za a yi ma domin take a farko a cikin rijal ɗinka ita ce a sama ita ce English ɗin. A ba ba ba ce ita ce English ɗin. An gane ku? Ai ma ɗin kamar rabu ko ma dinuka ko man nabiyuka. Ga shi nan OBJ ne guda hudu kuma an baka masa ta a duniya an gaya ma. Kai kai Allah ya fi kowa iya jarabawa. Sai da ya gaya ma ga shi nan tambayoyin da ke ga tambayoyin da ke ka. ba dai ta ta amsa take so to an gaya ma amma sai ya gaya ma waye baya kai mutum sai ka yi abin da aka yi sai ka yi abin da aka yi yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin to da ka dage kai aiki a dage kawai Allah ya dadar da mu alaikum salam sallallahu alaihi wasallam ai ka ga irin magana mu ce ta da alaji cewa za ka ga akwai kwalta annan wanda za ka ga waɗannan abubuwan sun yi tasiri cikin mutane za ka ga yanzu misali zan ba kafin ma a zo ga wannan gabar ai za ka ga mutum zai ya ma la ilaha illa ko ko ya ka ga wannan wani abu ne ne da gobe ne saba dai amma an za ka yanka shi ka ce ai za ka ce a faɗa ka babu babu ko a gaba ne amma sai da yau da gobe wani babu sai ko baban sai ga yana yi ko a cikin mutane kawai ya saba shi ma ya iya to irin wannan ne ya zo ya zama da mutane abin da yake wani wannan kawai karatu yau da gobe ta sa mawaƙa suna ta faɗa cewa an yi duniya don annabi alaihi salatu wasalam wani idan kace ba haka bane yanzu sai ya kama kai da saboda an saba kuma Allah ya gaya ma ga dalilin da yasa ya halice ka sannan kamar magana farko halitta ne a sai zai ce ma wanda Allah ya fara halitta shi ne annabi alaihi salatu wasalam in kace ba haka waje ji ka zo da sabon abu ne ba saboda haka ya saba ji annabin da yazo ya ma cewa abin da Allah ya fara halitta shi ne alƙalami da kan ya faɗa yace sannan sai ce alƙalamin rubuta alƙalami yace ne zan rubuta yace rubuta duk abin da zai faru har kiyama ta sauka ka ga wannan abubuwan karatu ne kai zai warware amma wanda yake zama gari in ka faɗi wannan ba zai gamsu da kai ba shi sa karatu shi ne bata komai baje abin da ya kamata gurin karatu amma wanda yake a hanya ba zai fahimce ka ba saboda haka komai aje ai ka ga ba a kayan da har matsayi Allah shi ke ba annabi a waka kuma gani ce in kai magana akan wannan wani zai ji ba wai ba ka san annabi kai ko ba annabi ne yake kar ka mai da ni Allah ko ka mai da shi Allah ai ka mai da shi akwai marokin da zai zo ya ne ma roƙo wani abin da zai rika kuma cewa a sai ka ga kawai dajin ke shi idan ko kace kai ne zai ga ma to ni ga yadda ne kaza kaza kaza in ka faɗi wannan kalmomin to na san da ni kai wani sai ya zo wurin ɗaura aure wani maroki da ya ganshi da har aka addini ko sai ka an gaishe ku tufa ha'un layi an gaishe ku yana ta maimaitawa sai kullu tufa ha'u ba tufa ha'u wawaye kenan to yana ta gaya wai shi jami'in su biyu yake so ka ga in yabo yana zage ka tufin nan kawai ya bata rai bata rai tufa ha'u an gaishe ku ya ku tufa ha'u layi aka ce duk mai ilimi a gurin dariya ya rike sai da ya san zagin ke yake shi kuma gaban ke yake to irin wayannan abubuwan ne an fahimta da shi to wannan shi ne Allah wa daga zarki ya dace da alaikum salam na musu sai yake eh ba wani sai shi da kai na amin haka haka shi hadisin hadisin azumin bakanci ya halatta bakance kamar da Imam Ahmad yake faɗa bakance shi ne wanda ya alƙawari cewa idan Allah madaukakin sarki ya min kaza zan yi kaza sai ce zai ba da sadakar dubu hamsin zan yi azumi goma ka fahimta da kyau ko saboda haka sai zo da ya azumin ba kuma Allah ya banta abin to ya zama babu yanzu shi ake raba magada amma azumin farilla ba shi yanzu da shi da bai da lafiya azumi ya kama ba ma gama azumin ba azumi goma sha biyar ya mutu ana zo ka azumi sha biyar ba wanda yake a biya ma an cewa yi wa man kana min kun bari da nawa la fa inna tum min ayyamin ukhra to shi ne sai ayyamin ukhra din ba ba ya kuma mutu Allahu amma salam yawa ka gane ko amma aikin hajji ana iya wa mutum akwai nasi hadisin wato shuburma ko annabi yake ai yake kai wato kai wa shuburma aikin haji ba ku mai aikin haji ko umara ko kwanan da wata yawa Allah ta kalle ni za ta yi mahaifiyar ita ta yi umara ta kuma yi tace za ta yi wa mahaifiyar ta nace ba matsala ya halatta to wannan ana yi ka ban da rike ko ana yi ku kalle to da haka wannan shine abin da ya kamata a lura amma kawai wani ya zo ya ce zai sallah idan ya tashi sallah ba ya fito hankalinsa in ya farfado an yaje marita sai dora daga inda ya tsaya ya su ne da ya farfado wace bayan sallah biyar ta wuce to ba za a ce ya rama ba sai a kyale amma da hankalin sa yana ji baya motsi sai yayi sallah ko da zuciya ne sai yayi sallah da kansa kuma ba ne mara wannan shi ne wallahi a'lam alaikum assalam abin da ya kamata a yi mamaci shi ne sadaka jariya idan ana da alaka da sadaka jariya sannan duk lokacin da aka yi aiki alheri idan musamman mahaifi mahaifa tsakanin su da yayan duk wani aiki alkhairi idan kai ya halatta kan ko ka sadaukar musu kai tsaye ko kuma wato ka sa ta a cikin wannan addu'a sannan addu'a ta rajin ta kullum idan kana da alaka da shi idan kuma wannan ba sabani ya fara jiki ne saboda ba sabani cewa wanda yake da alaka da mutum ya masa raka jariya ya masa raka kai wannan ba sabani amma idan aboki ne ko wani dan uwa abokin aiki wannan da sabani karatun da muke jira a saman jira in ba ku tuna yawa saboda haka wannan da sabani ko mun sun ta ba kan ba ko za ku yi ma tun da ba amma kaɗan da cikin su kuma suke ba za a iya ba saboda dalili kaza da kaza da kaza saboda suka ce alwalad min kasbi abihi sun kawo dalilan su da yawa wannan su da sabani amma addu'a an gamsu cewa addu'a da masallata za su yi wa mamaci za ta amfani su kai tsaye isa muka ce masoyin gaskiya shi ne wanda zai jira suwarka ya ajiye komai ya tafi ya tafi yi masalla ba wanda zai zo ta ajiya ba ya gani ma ɗakuna da ya gama kan kabaki ba. Mun ba wanda zai ajiye komai yana jira zuwa ne sai Allah ya ji kansa ya jira idan haka karfe kaza domin komai ya tawo wannan shine mutum. Shine mutum. Idan an rasa ne wannan ka sa yi mutum ta ajiya duk inda kuka haɗu. Amma da ta jira zuwa da ta tuka shine kauna ka tsaya a gaban Allah kai wa Allah ba jiya. Allahumma in kana mutinan fajid bi hasanati وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين wannan ma jiwar za ta yi wa Allah in ne laifi ne Allah madaukakin sarki ta yafe wa in ne ayyuka alheri ne Allah sai tsara masa cikin ayyukan sa wannan shine kauna to da haka abin da ake so kenan abin da ake so kwani ko su likitoci sun yi tambaya kan wata likita yar uwarsu da ta rasu ya halatta shi mata sadaka jariya suka hada kuɗi ya kace in tunda akwai sabani in haka kuɗi ne sai kike mata boho a ce ya halatta ko na miji ne ko mace na mata inda sai da sun hada kuma da sabani amma a a wancan gurin kuma babu sabani kike bayan Allah ko da za ka wani zai ba ka daure ji ka ba Allah eh daure abu Allah shine abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zukatan mu wajen biyayya da shi wanda suka riga mu gidan gaskiya wato malamanmu da da iyayenmu Allah ya ji ɗansu da gafa masu dai kuma Allah ya ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon ta maɗaukaka Allah ya biya wa kowa buƙatun sa na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya shi ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya shi ka ba mu ikon guje mata kuncin rayuwa da talauci da tsadar rayuwa da ake fama da ita Allah ya yi mana Allah ka latsafa mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da ɗaukaka mata kanmu da ‘ya'yan Allah ka shirya mana Allah ka ɗora ta hanya madaidaiciya. Muna da kwa Allah da sunan ta kyawawa da tsohon da ɗaukaka masu neman aiki da sana'a Allah ka agaza mu waɗanda suke jarabawa Allah ka taimake Muna da kwa Allah da sunan ta kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga labar mu. Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya. Jihar mu Allah ka kauna da ita lafiya. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين